بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa a wannan yammaci mai albarka a wannan gari na birnin bayero a ƙasar Nijar ƙarƙashin jihar Toso mun gode wa Allah da Allah haɗa mu da fuskar 'yan uwa bayan lokaci mai tsawo ana ta ƙoƙarin ya za a haɗu Allah bai ƙaddara ba kamar yadda ɗan uwa Sheikh Yusuf Al-Kutubi ya gabatar da muƙaddima cewa babban makasudin abin da ya kama wannan gari shine ziyara ta musulunci da kuma taya dan uwanmu murna shine Sheikh Isa Ahmadu wanda Allah ya bashi karuwa ta aure muka zo don mu taya shi murna mu yi masa addu'a kuma mu gaisa da ku saboda ɗanku Allah ya masa arziki ya samu ilimi yana cikin malamai masu karantarwa a wannan gari muka ga ya kamata mu kawo muku ziyara gaba daya fata na Allah ya albarkaci abin da zamu faɗa ya raba mu da aikata kuskure ya raba mu da son zuciya a cikin duk abin da zamu faɗa ya ba mu ikon faɗan daidai tunda matsala ce ta aure ta haɗa mu a nan zan so na tattauna da mu akan wasu matsaloli da suka shafi zamantakewa na aure waɗanda suka shafi al'ishiratu bil ma'aruf kyakkyawan zamantakewa kyautata zamantakewa da al'mu'amalatu saliha kyakkyawan mu'amala da iyali almabniyatu ala husni taba'uli wa husni dhimma wal wafa min az-zawja li zawjatihi ومن الزوجة لزوجها mutuncin zaman gida yaya ya kamata mace ta rike mijinta yaya ya kamata miji ya rike matarsa waɗanda za su yi aure su samu wani shimfiɗa da zai taimaka musu su gane yaya ake rayuwar aure da kuma matsalolin rayuwar aure da don mutum musulmi burinsa in Allah ya kai shi lokaci ya yi aure aure addini ne aure ibada ne ƙwar'ani ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun daga cikin ayoyin Allah ne Allah madaukin sarki ya halitta muku matan da za ku aura daga cikinku ba a ce namiji in ya girma ya auri jaka ko ya auri raƙuma ko ya auri akuya ko ya auri cinciya ba sai aka ce ya auri mutum ɗan uwansa min an kuma Allah ya ƙulla soyayya da ƙauna tsakanin namiji da mace kafin a yi aure da kuma bayan an yi aure to akwai dokoki da shari'a ta shimfiɗa dangane da ma'aurata abinda ya kamata su kula da shi cika alkawari da mutunta juna wanda aure baya yiwa sai da waɗannan gidajen musulmi ba sa rayuwa sai da kyautatawa tsakanin ma'aurata guda biyu al'ishiratu tayyiba kyakkyawan zamantakewa da kyautatawa abokin zama annabi sallallahu alaihi wasallam shine afdalun nas shine khairun nas shi yafi kowa falala shi ya fi kowa alkhairi kuma shi ya fi kowa kyautata wa iyalansa khairu man taba li ahlihi sannan kuma yace ana yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wanda yafi alheri a cikin ku shine wanda yafi kyautata wa iyalansa ya ku musulmi annabi rahama yace wanda yafi alheri a cikin ku wanda yafi kyautata wa iyalansa yace ni kuma ni ne nafi ku kyautata wa iyalina ni nafi alheri wa iyalina kuma mu an ce mu koyi ne da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ya buga mana misali cewa ala unabbiukum bi aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyama kuna so na baku labari da wanda ya fi kowa kusanci da ni a wajen zama ranar tashi alkiyama wanda yake dab da annabi ga manzon Allah gashi a kiyama a aljanna kuna so in gaya muku waye kowa kusa da annabi ai da mun burin mu in mun mutu Allah ya samu aljanna ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yafi kowa kusa da ni a hasinukum akhlaqa wanda suka fi kyakkyawan dabi'a mai kyakkyawan hali mai kyakkyawan dabi'a mutumin kwarai na kirki wannan shine yake dab da annabi kusa da shi a mazauni to kaga mafi kyawun dabi'a kuma shine mutum ya kyautata wa iyalinsa ya saba da ita ta saba da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi cewa ma aksar ma yudkhilu al-abd al-janna menene mafi yawan abi da bawa zai yi shigar da shi aljanna menene abin da bawa zai yi shiga aljanna da wuri manzo Allah ce taqwallah wa husnul khuluq jin tsoron Allah da kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a duk wanda yake da hali mai kyau ga 'yan uwansa hali mai kyau ga abokanansa hali mai kyau ga makota hali mai kyau ga malamansa hali mai kyau ga almajiransa hali mai kyau ga 'yan uwa duka gaba ɗaya to wannan yana cikin wanda za su shiga aljanna da wuri insha Allah ta'ala wanda suka fi cancanta a kyautata zamantakewa da su kuma shine iyali matarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ce idan zai shiga gidansa saboda kyakkyawan hali yadkhulu bil hanan war rahma war rifq wal lutf yana shiga da tausasawa da sauƙaƙawa da tausayi da jin ƙai baya shiga gidansa da ghilza da fadaza a turkuni da fada da zage-zage da cin mutunci baya yin haka mutum ne mai saukin sha'ani mutum ne mai girmama iyalansa da 'ya'yansa da mutunta su a riwaya an gaya mana yarsa fatima tana zuwa ta kawo mai ziyara ta gaishe shi amma wallahi tashi yake daga wurin zamansa ya je ya taryo yarsa na na fatima yana marhaban bibnati sannu da zuwa yata lale maraba sannu ewargo na gode wa Allah sannunki da zuwa yata wannan yassa ce fa amma yana zuwa yana karbanta yana tarbanta yana lale maraba da zuwa to kaga ashe annabi ya buga mana misali kwarai da gaske dangane da kyakkyawan zamantakewa an ce إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فأول ما يبدأ السواك idan annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidansa abu na farko da yake fara yi shine aswaki ya goge bakinsa me yasa malamai suka ce baya son matarsa ta ji wari a bakinsa kaga kyautatawa iyali ashe mutum yakan yi wanka saboda iyalinsa ta ganshi ta ji daɗi ashe mutum yakan goge bakinsa saboda kada iyalinsa ta ji warin bakinsa ashe mutum yakan tsabtace jikinsa saboda iyalinsa ta ji daɗin mu'amala da shi amma yau mazan wannan zamani haka muke ba haka muke ba idan kaga ya caba kwalliya ya fita to ɗaurin aure zai je ko taron biki za a je ko taron siyasa zai ƙure a daka ya yi wanka ya kwalliya watakila sai ranar juma'a amma ya yi wanka ya gyara jikinsa saboda iyalinsa su gan shi su ji daɗi namiji ba haushe ba fulatani bai fiye damuwa da wannan ba wanda wannan kuma wallahi ba addini ba ne cutar da iyali ne ya ku maza ku daina cutar da matanku da datti da ɗoyi da ƙazanta da rashin kulawa da jikinku ku daina zaluntar matanku da yi musu wannan mace tana da hakki a kanka ka rinka goge baki don ta ji ɗoyin bakinka macenka tana matarka tana da hakki a kanka ka yi mata wanka ka saka turare don ta ji ƙanshinka kamar yadda kai ma kake so ta yi wanka ta gyara jikinta ka yi sha'awa a tattare da ita so annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mana wannan misali yana nuna mana cewa ya kamata namiji a lokacin da yake zamantakewa da matarsa ya zama mai kyakkyawan hali mai tsafta ba mai kazanta ba abdullahi dan abbas yana daga cikin sahabbai ahlul baiti na kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗauko kwalli an san kwalli ko kwalli yana ɗauko madubi a gabansa a gidansa ya ɗauki kwalli ya sa a idansa ya yi kwalli ya duba ya gani yana cewa inni uhibbu an atajammala li ahli kama uhibbu min ahli an yatajammalu li ibnu abbasin yace ina so na yi wa matata kwalliya in yi mata ado kamar yadda ni ma nake so tawa matar ta yi mun kwalliya ta yi mun ado inganta in ji daɗi mazan wannan zamani sai a hankali ku tambayi mata za su gaya muku irin yadda mazajensu suke azabtar da su da kazanta da datti wallahi idan ka haɗu da wani mutum a masallaci ka gan shi kuka zauna wuri guda ba za ka iya zama da shi ba saboda bala'in kazanta da datti da yake da shi a jikinsa sai ka yi tunani ka ce wannan mutumin yaya matarsa take rayuwa da shi wannan mutumin yaya matarsa take haƙuri da shi musulmi ana so ya zama mai tsafta kazanta ba addini ba ne jama'a kenan kamar yadda muke so matan musu mana kwalliya da ado mu ma wajibi ne mu ringa musu kwalliya da ado mu gyara jikinmu don mu kyautata musu su ji daɗin mu'amala da mu yanzu ko ɗanka ne idan ƙazami ne ba ka so ya zo kusa da kai sai ka ce tafi ka je mamanka ta goge maka majina in ɗanka bai yi wanka ba yana warin fitsari saboda yana fitsarin kwanci korarsa kake kace je ka ai maka wanka to yaya kai za ka bar jikinka ya yi gumi ya yi datti kayanka suna warin datti takalminka yana warin datti ka zo ka je wa matarka wata mata tana cewa wallahi idan mijinta ya dawo in ya cire takalminsa ya kwaɓe safarsa ba a iya zama a inda ya ajiye takalmin nan da safa saboda yadda ka san daddawa aka nika aka ajiye a gurin nan gaba ɗaya wurin wari zai ɗauka amma ba ta isa ba ba yadda za ta yi dole ta yi haƙuri saboda takalmin mijinta ne wata mata ta ce duk ranar da mai gidanta ya dawo ya cire rigarsa in Allah ya so da in ya in yi aka in ya rataye wannan rigar da ka zo wucewa ta gindin rigar zaka ji yadda ka san ruwan kwata ne a jikin rigar wari take da datti amma washe gari haka zai zo ya ɗauki wannan riga ya je sallah asuba ya cutar da mutanen masallaci ya dawo masa ya dawo mata da wannan riga ba tare da ya tsaftace ta ba ku sani cewa kazanta ba sifar musulmin kware bane ba kazanta ba sifar mijin kware bane ba abu na biyu akwai matsaloli na auratayya wanda zan dan irgo mana su a gurguje ana samun taurarewar mata aure amarya da aka auro ta muna fatan Allah ya ji yadda ita wannan zance yau maza suna kukan cewa mata suna musu taurin kai suna fandarewa suna ƙin sarrafuwa mata suna ƙin bin umarnin miji ana samun wannan larura da wannan matsala a yau a gidajen bahaushe bafulatani da sauran mutane masu aure iyayena mata me yake jawowa kuke fandarewa mazajen ku ba kwa bin umarni wani ya ce matata ta rena ni kamar yadda ta rena ɗanta wani ya ce ai ba ta ganin girma na duk abin da na faɗa ba ta ɗauka wani ya ce karki ta ce sai na yi ɗin wani ya ce mata ni kike gaya wa ta ce an gaya ma kai ɗin banza karki ƙara ta ce an ƙara in an ƙara ɗin mai ka isa ka yi mata sun rena maza sai waɗanda Allah ya zaɓa kaɗan daga cikinsu to me ya sababi me ya dalili abu na farko dalilin da ya sa mace take fanɗarewa miji ta rena shi akwai ɗabi'a ma'ana yanayinta haka Allah ya yi ta nesha ɗinta halittarta gado ne ta yiwu wataƙila uwarta ma haka take tare na ubanta kuma wannan yana faruwa ne na cijatu tarbiyyatin khati'a mummunan tarbiyya da mutane suke yi a gidajensu mummunan tarbiyya rashin kulawa da tarbiyyar 'ya'ya mata a gaya musu darajar miji a gaya musu kiman miji a gaya musu matsayin miji ba a yin wannan yau a ƙasar hausa fulani sai kaɗan amma abin da ke faruwa idan mutum ya zo zai auren da yarsa zai kashe mata miliyoyin kuɗi ya sai mata gado mai tsada ya sai mata katifa mai tsada ya sai mata kujeru mai tsada ya sai mata ainihin wato kayan kicin masu tsada ya mata sutura bayan wanda mijinta zai mata masu tsada a kawo mata abin jin daɗi da morewa da walwalar rayuwa a kashe kuɗi bila adadin a yi biki a ci abinci a kashe kuɗi a yi duk abin da za a yi duka wannan kun yi kun gama kan ‘ya'yanku amma ba kwa kiran ‘ya'yanku ku yi musu nasiha ku gaya musu ga yanda ake zaman aure wannan yasa zawarawa suka yi mana yawa bini bini za ka ga wance bazawara ce an koro ta an sake ta me yasa tarbiyatun khati'atun tarbiya ta kuskure iyaye ba su kula da tarbiyyar ‘ya'yansu ba ba sa kiransu su zaunar da su su gaya musu Allah su gaya musu darajar miji abin da ke faruwa yanzu da yawa yawan ‘yan mata ba su san matsayin miji ba an ɗauke ta ne an kai ta gidan gata ana ganin an kashe mata kuɗi ta zo ta yi ta yi wa mijinta hauka da rashin hankali shi ma mijin iyayensa ba su yi masa tarbiyya ya san matsayin matarsa ba darajar matarsa ɗaukakan matarsa kimar mata matsayin mata ladan da ake samu in an kula da mata ladan kulawa da mata da ciyar da ita abinci yawanci samari masu auren wannan zamani iyayensu ba sa gaya musu kuma ba su je makaranta da aka koya musu wannan ba shi yasa auren baya daɗi za a yi ta soyayya ta ƙarya kafin a yi aure amma bayan an yi aure sai ka ji ana uwa ka ubanka uwa ka ubanka uwa ka ubanka daga nan sai ka ji an sake yarinya ta zama bazawara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku gyara gidajenku ku yi wa 'ya'yanku tarbiyya da mazan da matan don su samu zaman aure mai daɗi da kwanciyar hankali to nan na gaya muku akan samu mace ta fandarewa mijinta ta ƙi ta bi mijinta ta ƙi ta bi umarnin mijinta yanayi na ɗabi'a haka Allah ya yi ta ko kuma ta gaji uwarta malamai suna faɗa duk wanda zai je ya nemi aure a wani gida to ya tambaya yaya uwar yarinyar nan take da uban yarinyar shin uwarta mahaifiyar yarinyar da za ka aura tana biyayya wa uban yarinyar sirikinka idan ka samu akwai matsala kullum suna yawan faɗa da mai gidan in ka samu ita kanta uwar yarinyar ba ta da ladabi ba ta bin mijinta to ina tabbatar maka za ka ɗauko kiyashi a kara duk wanda ya ɗauko kayan kara ya ɗauko kiyashi zai dame shi ya ta shi sai ya zubar da wannan karan ya huta ko to kai ma idan ka je ka ɗauko yarinya da ba ta da tarbiyya ta koyi uwarta ta kwaikwayi uwarta to za ta zo ta maka irin abin da uwarta take wa ubanta shi ma shi ne za ta zo ta maka a gidanka shi yasa ku daina zuwa kuna yin aure kuna ganin kyau kawai na ga wance kyakkyawa na ga wance budurwa na ga wance muna soyayya na ga wance ina kaunarta je ka tambaye yaya uwarta tana bin ubanta ka je ka tambaya yaya halin ubanta da mahaifiyarta dan kar ka je ka ɗebo kanka masifa akwai matan da kyau ne da su amma wallahi bala'i suke jawo mutane a gida wahala ake da su kaga maciji ma fa yana da kyau amma guba ne a cikinsa to wallahi mala akwai matar da in ka je ka auro ta kamar ka auri maciji ka san duk wanda ya dauko maciji zai sha tsara kaf ya sare ka yau kaf ya daɗa saran ka gobe kaf ya sare ka jibi sai ya gama sare ka ya karar da kai to akwai matan da idan ka aure su wallahi kullum sai sun sare ka su sa maka bakin ciki su sa maka damuwa su sa maka bacin rai akan samu babban mutum mai matsayi mai kuɗi mai mulki mai sarauta mai babban ofishi ko babban malami ko babban mutum mai matsayi a cikin mutane ko ɗan kasuwa ko kaza ko kaza ya je ya samu yarinya lafiyayya budurwa kyakkyawa ya auro a kashe kuɗi a yi abin da za a yi amma wallahi malam wannan yarinya sai ta ja shi a ƙasa kaga hatta manyan matansa suna cewa yanzu alaji yanzu alaji da girman ka yarinyar nan ka duba abin da take maka tana daka maka tsawa wani ya auro yarinya budurwa yarinyar da ya haife ta amma wallahi ya zo yana mata magana tana daka mai tsawa tana ta dalla ka rabu da ni ga gemu kaya guda ga yarinya yar karama saboda kwaɗayi ya kai ka kana son ka auri yarinya mai haske kana so ka auri yarinya mai matsayi amma baka lura da tarbiyyarta da tarbiyyar iyayenta ba ta zo ta daka matsawa yarinyar da bata fi iyayenka ba kana ma da irin ta wanda ka aurar da ita to amma tun da jarababbe ne kai kwaɗayi ya kai ka karamar yarinya kake so kuma baka lura da tarbiyya ba tun da sifa ka bi da kama zaka biya harajin abin da ka je ka auro ta ci mutuncinka a gaban manyan 'ya'yanka ba su ita su mata duka ba don matar ubansu ce in sun taba ta za a ce sun daki matar ubansu ta hana ka bacci wani za ka duk ranar girkin amaryarsa tun karfe uku yana masallaci kar ka ɗauka tsoron Allah ne ya kawo shi koro shi ta yi karfe uku wallah yana masallaci yana rike da mafici yana ta fifita ce yau alhaji an fito da wuri kenan ba fitowa ba tsoron Allah ne ya fito da shi da wuri ba bala'i ne a gidan ga wuta ga fanka ga AC ga air condition amma gumi yake saboda ya gamu da bala'in fitinanniyar mata malam la ilaha illallah wannan ɗaya daga cikin illar auren mace wacce take mai taurin kai mara tarbiyya kenan shi yasa yana da kyau ku taimaki kanku ku kyautata wa kanku kada kwaɗayi da sha'awa yasa ku je ku yi aure irin na kwaɗayi ku yi aure irin na sha'awa ba tare da kun lura da tarbiyyar waɗanda za ku aura ba ko saurayi ko matashi ko dattijo idan zai ƙara aure ko budurwa ko bazawara to lalle ya nemi wacce take tana da tarbiyya na haƙiƙa to yaya za a yi idan ka ganta ta yi koyi da uwarta sai kai ƙoƙarin ka gyara ta kafin ka me kafin ka shigar da ita gidanka abu na biyu dalilin da ya sa mata wani lokacin suke fandare wa mazajensu su ƙi bin umarninsu akwai zalunci namijin shi kansa akwai namijin da yake zama a gidansa kawai yana dictatorial dictation yake yi yana dictating dictating komai shi kawai doka yake faɗa baya lura da maslaha baya lura da yanci na ɗan adam dole idan ka auro mace ka kawo ta gida dole ne ka kula da yancinta dole idan ka auro mace ka kawo ta gida dole ka sani fa kana da bukatar wani abu ne a wajen ta ka auro ta to amma mutum ya zama a gidansa baya shawara da matarsa shi wai kawai sai dai ya ce ayi kawai a dole ba zai ce a duba a gani ba a'a tunda shine oga kwata kwata shine mai gida kawai zai bada umarni ya ce ayi to kuma matan zamani ba sa iya jure wannan tunda kai ma dan zamani ne kuma ka auri matan zamani to ka sani fa za a maka zamananci a gidanka matan wannan zamani ba sa iya ɗaukan wannan ɗabi'ar wallahi so abinda muke da bukata miji ya zama yana shawara da matarsa fi umuril ma'isha akan al'amuran rayuwar gida to yaya kika gani abu kaza da za mu siya mu siya ko kar mu siya yaya kika gani yaran mu mu kai su makaranta kaza ko kar mu kai su yaya kika gani ina son yata in hada ta da wani ya kika gani a hada su koko dai an akwai shawara dole ne ka bata wato benefit of the doubt ake cewa a turanci ka bata dama ta faɗi ra'ayinta idan ta yi kuskure kai ne uba mai gida ka gyara mata amma yau abin da mata suke kuka shine mai gida yana iya zuwa ya bayar da 'yarsa uwarta ba ta sani ba wallahi sai wata ran an zo magana sai ce yau me ai na riga na bada ita yau shekara biyu da bada ita wallahi baka kyauta ba kai kuskure yaya za ta sha wahalar naƙuda yaya za ta sha wahalar haihuwa yaya za ta sha wahalar tarbiyya yaya za ta sha wahalar shayarwa wanke kashi kukan yaron tarbiyyarta kai ta makaranta dawo da ita sai da ta girma za a ci moriyarta kurin wani ya zo neman ta ko shawarar uwarta ba za ka yi ba ka je ka ba da ita wallahi wannan ba daidai ba ne kuskure ne shi yasa za ku ga ita kuma wata matar sai ta ce awa aka bawa ni ban yadda ba ai ba a nemi shawara ta ba sai kaga an fara fada to ke din banza ke din kin isa zan ba da yata sai na nemi shawarar ki wallahi sai ka nemi shawarar ta ba wani malamin da zai zo ya baka fatawa wai haka kawai saboda kai ne uba kai ne mai gida ka je ka ɗauki 'yar mutane 'yar matarka da ta haifa ko neman izininta da shawararta ba za ka yi ba ka ce ka riga ka ba da ita a'a wannan ba daidai bane kuskure ne shi yasa tunda sun fi ku kusa da 'ya'yan sai su ziga 'ya'ya matan su kise muku biyayya matanka ka sani matarka ta fi ka kusa da 'yarka ko ka yadda ko baka yadda ba kaɗan ne daga cikin maza suke samun cikakken fawa da ƙarfi akan 'ya'yansu mata sama da iyayensu mata da haka yayin da ka zo ka yi kama karya a gidanka ka je ka bayar da 'yarka ko ka je ka yi wani abu a kanta ba tare da izinin uwarta ba ba tare da sanin uwarta ba to ka shirya za ka ga zanga-zanga a gidanka yarinyar za ta iya juya ma baya ka ce yanzu ke ni ba ubanki ba ne ta ce baba ba na ne kai amma wallahi ba na son sa ya za ka yi wataƙila saboda wata maslaha wataƙila saboda wani abu so muna shaida wa mutane cikin abin da zai kawo gyaran gida da kyautata zamantakewa tsakanin iyali a rinka shawartar mata a daina cewa ai ra'ayin mace ne ba za a bi ra'ayin mace ba waye ya ce ba a bi ra'ayin mace annabi ma ya bi ra'ayin mace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi ra'ayin mace ga ummu salama lokacin da aka je sulhul hudaybiya manzo Allah ya ce wa sahabbai yace kowa ya sauke umrarsa yayi aski ya yanka dabbarsa za mu koma makka ai za mu koma gida madina an hana mu shiga makka sabai suka ce ya rasulallah yanzu ga hanya ga mu ga makka muna hudaybiya ba za ka bude mana ka ba mu dama mu bude hanya kafiran nan su ba mu dama mu je mu yi umra muka ce mu koma gida manzo Allah ya shiga ɗakin sa ya ce wa ummu salama matarsa ya ce mutane sun halaka na ba su umarni na ce su yi kaza su yi kaza amma abin mamaki wai suna ganin cewa in ba su dama sai sun je sun bude maka sun shiga ya zo cikin bacin rai da damuwa ya nemi shawarar matarsa ummu salama ta ce ai ba haka ya kamata kai ba ya rasulullah abinda za ka yi ka fito fili ka kira wanzaminka ka kawo dabbarka ka yanka da kanka ka sa wanzamin ka yi maka aski in sun ga kayi a aikace to duk za ka ga sanyi ya ce a kawai sai ya karɓi shawararta a sha annabi yana karɓar shawarar mata yana karɓar shawarar mata ya zo ya yi kuma sabai duk suka zo suka yi saboda su suna tunanin kada shi bai yi ba bayan sun yi kuma Allah ya saukar da nassi ko aya ko a samu wata dama a ce aje a tafi annabi yana karɓar shawarar mata a lokacin da aka yi sharri wa nana Aisha aka ce ta yi zina hadisul ifk cikin Bukhari manzo Allah ya tattauna da wasu daga cikin matansa me ra'ayinki akan wance nana Zainab binti Jahsh kishiyar nana Aisha ne amma annabi ya nemi shawaranta yaya zan yi da wannan matsala da aka ce nana Aisha ta yi kaza nana Zainab ta ce ya Rasulullahi iyalinka ne nana Aisha iyalinka ne yarinya ce karama ba ta da shekaru da yawa ba ta san wani abu na albasha ba yarinya ce mai kaza mai kaza a'a ashe annabi yana neman shawaran matansa to ya ku ƴan uwana musulmi ku sani idan muna so mu ji daɗin zama da iyalanmu a gidajenmu to mutum ya rinka zama a teburin tattaunawa da shi da matarsa akan al'amarin da ya shafi rayuwarsa shi da kuma abin da ya shafi rayuwar 'ya'ya a daina zuwa ana yanke hukunci akan 'ya'ya dan ina da gadara 'ya'yana ne in ce ba wata macen da ta isa dan abu kazanta wai sai na zo na yi shawara da ita in baka yi shawara da matarka ba ka je ka yi shawara da makiyinka ai baka sani ba in baka yi shawara da matarka ba a gida ka je ka yi shawara da wani wanda yake bai isa ba bai kai ya kawo ba ya baka mummunan shawara amma dai komi yaya ka san matarka tana daga cikin masoyanka kuma komi yaya ka san matarka din nan wannan yadda ta ta ce kuma tana da wani hakki ko mun karancinsa akan wannan ya taku da za ku aurar kenan daga cikin dalili da yasa wani lokacin mata suke kin bin mazajensu suke sa su fandarewa mazajensu ba a shawara da su ba a mai da su mutane ba ba a ɗauke su suna da matsayi ba wannan abun gargajiyanci ne zamananci ne na banza da kuma ya ci karo da addinin musulunci da kuma karantarwar nusus alkur'aniya wa sunan nabawiyya sannan kuma daga cikin dalilin da ya sa mata suke ƙin bin miji wani lokacin ba wai don muna goyon bayansu ba amma akwai rashin dacewa adamu takayyufi ma'azzauci mutum kawai ya je ya auro yarinya ko ya je ya auro bazawara ba tare da ya lura da ta dace da shi ko bata dace da shi ba gaskiya duk wanda ya je ya sako hular da tafi kansa girma sai ya ga ta masa yawa haka ne in ka je ka samo hula mai katon kwari kai kuma mai karamin kai ka zura ta za ta rufe maka hakkunanka ba za ka yi kyan gani ba duk wanda ya je sayan hula bai gwada ba ya duba daidai ɗinsa sai ya je ya sayo mai karamin kai yana sa ta za ta tsaya mai ɗas akan goshinsa duk wanda ya gani zai ce kai wannan mutum yana da matsala ya sayi hular da bata dace da shi ba haka duk wanda ya je neman aure bai tsaya ya duba iya daidai ruwa daidai tsaki ba kowane mutum da matsayinsa kuma kowane mutum da irin matan da ya kamata ya aura ku daina yaudarar kanku mutum yana zuwa yana shiga gidan da ya fi karfinsa ku daina bata kanku lokaci kuna zuwa kuna nemo matan da suka fi ku matsayi suka fi ku daraja duk wanda ya je auro matar da ta fi shi matsayi yayi dabaru yayi hikimomi sai da ya auro ta da alfahari ai na aure yar wance ai na aure yar wane ai mu kaza ai mu kaza duk wanda ya je wannan wallahi ya shirya da wulakancin da zai tarar a wajen wannan mata su mata da kuke ganin su in aka musu auren dole ko suka auri mijin da bai dace da su ba ba sa iya haƙuri sai sun nuna masa ba bai dace da su ba za ta nuna maka kai fa baka kai matsayinta ba wata ta ce wa mijinta kai ɗin banza kai ɗin wofi kai ɗin waye kai ka duba ba miji yau matarka ta zo ta ce kai ɗin banza ka sake ni in ka sake ni a yau sai na samu mutane irin ka dubu tana nuna maka cewa ta fi ƙarfinka ne wallahi wata ta ce in ka sake ni in ka rabu da ni ina shaida ma kafin na gama idda sai na samu waɗanda suka fi ka daraja da matsayi sun fi ɗari kaza tana nuna maka cewa kai ɗin fa matsayinka bai kai ba ka aure ta wani dalili ne wani yanayi ya sa ka aure ta so duk wanda ya je gurin yarinya yana neman ta ya duba matsayinta ya duba matsayinsa in ya ga tana nuna masa girman kai da nuna isa da dagawa to ya yi haƙuri ya sallama ya tafi daidai wanda ta dace da shi inda za a zo ana jiran ka in baka zo ba ana Allah Allah ubanta yana cewa yaya na ga wani baya zuwa ne amma inda zaka je ka zauna awa uku kana fifitan mafici sauro duk ya cinye ma kafa ana cewa ana zuwa ana zuwa wallahi ba a yi da kai duk wanda zai zo yana neman yarinya ya buga mata waya sau bakwai takwas tara ashirin talatin hamsin ɗin banza ba ta ɗauka ba ya yi haƙuri ya dada komawa ya dada bugawa sai ya buga sau ɗari in ya ci sa'a ta ɗauki ɗaya wallahi ba a yi da kai kai haƙuri alaji bawan Allah kai haƙuri ka je ka nemi inda ake son ka ka je ka nemi daidai kai ta rena maka hankali ne tana ganin baka isa ba yaushe za ka zo kana ta kira kana kira ba a ɗauka Allah Allah kake Allah sadi ta dauka alhamdulillah kai shiru shiru ta dauka ta dauka subhanallah ka tashi daga layin maza ka shiga layin kaskantattu akan me me kake nema tunda ba ta yi da kai ka hakura wani yace ai wallahi duk yarinyar da naje neman ta da aure na sauke darajata da matsayina na je na neme ta da aure ta ce ba ta sona ya ce har abada ba na son ko a lahira ba na so mu haɗu da ita aka ce ka ta gaskiya amma ya burge wanda ba ya yi da kai ka rabu da shi me za ka yi inda aka ce ba a yinka to naci da mukwarkwato da bibiya da makalewa ka san akwai maza mayun mata akwai maza jarababbu fitinannu in ya shiga neman wance shi dole sai ya auri wance wani ya zo ya ce da Allah taimaka min da addu'a Allah sa wance matata ce sai wani ya ce za mu maka addu'a in alheri ce Allah ya baka ya ce a'a kumin addu'a Allah ya bani ita dai shi kam Allah ai inna Allah ala kulli shay'in qadirun ne ai ai Allah mai iko ni dai kawai a bani ita kaga wannan an samu matsala ya zama naci ya zama jaraba ya zama fitina to da yawa irin wannan aure na naci da jaraba da fitina ka makale wa yarinya wallahi sai ta ja ka a ƙasa kuma ku je ku tambayi waɗanda suke irin wannan aure su za su yi muku wa'azi sama da nawa sai sun fi gane karatun sama da bayanin da nake ina baka shawara a matsayinka na namiji kar ka yadda ka jefa kanka gidan kaskanci gidan wulakanci gidan tozarta inda za a nuna ba a yi da kai wani haka zai je ya zauna ya gama jiranta wallahi ba za ta fito ba ko wani yayanta wanda baya son ka sai ce ya aka yi ne malam me kake jira wannan yayanta ne baya son ka kuma fa ya son ka amma ya kira sunan ka ma dan wulakanci ba zai kira sai ce malam ya aka yi wa kake jira a ina zo wajen wance ne ba ta nan da Allah ba ta nan ai hakuri ba ta nan ba sa yin ka ba sa son ka maye sai ka zo ka tafi mana baka da zuciya ne kuma wallahi tana gidan wani lokacin yarinya karama za a turo maka wacce ko magana bata iya ba Bata nan, bata nan.
kuma ƙarya take yi yarinyar koya mata aka yi ta zo ta faɗa tana nan wanda kake nema ɗin yaya za ka tozartar da kanka Allah ya baka daraja da matsayi ka je akwai inda za a yi layi a kanka wallahi nan kuma ka zo kana yin layi akan wata kuma ba ta yin ka saboda kai ne ɗan ana ce mai naci mai jaraba cingam makale mata kaca rike juna haba da Allah ka rike wannan a matsayin wasiya ta a gare ka in kana so ka samu rayuwar aure mai yanci rayuwar aure mai jin daɗi duk wanda ya bi mace saboda kalanta saboda matsayinta saboda kaza ya makale mata kai ta kashe mata kuɗi ba ta yin ka to za ka ga wulaƙanci yanzu abin da ke faruwa mutum zai zo yana son yarinya yi ta kashe mata kuɗi in ya tura mata kuɗi wallahi malam a cikin kuɗin da ya tura mata sai ta aika wa saurayin da take so din ta ce gashi ka je ka sai kati wani banza ne ya turo mu wai sona wai shi ma wane wai sona yake wai wane ma har ya isa ya neme ni dan abu kazan ba kai kuma nan miskini ka ki ka ciyar da matarka ka ki ka ciyar da 'ya'yanka ka ki ka yi musu dinki ka ki ka yi wa uwarka dinkin sallah ka je ka yi wata budurwar da ba ta son ka in ka je ka kai mata atamfa ta ɗauka ta kyautar da ita ta ba wata saboda tana gaba da kai ba ta son ka ba za ta saka kayan da ka kawo mata ba me ya zai me ya kai ka so irin wannan yakan jawo mutum idan ya auri macen ba za ta sarrafu ba a gidansa kun gane bayanin da na muku ko saboda daman ba ta son sa wataƙila ya kama kafa da ubanta wataƙila ya kama kafa da malamin ubanta kuma tana jin tsoron babanta ubanta ya ce dole wani zaki aura a tattara a je a hada aurenta a kai masa ita akwai mutumin da ya zo ya same ni yake ce malam yau shekara ta biyu cir ban taba kwanciya da matan nan ba taki shekara biyu damo sarkin haƙuri sanataini mutatabi'ataini shekara biyu haba a karan kalla wai a ba komai muna zama rarrashi dai muna dai lallaba har yanzu maye je ka kai ta rarrashi aka ce wai kuda wajen kwadayi akan mutu ko kuda kwadayinsa da abu zai je ya tarar da abinci mai zafi yana so sai ya shiga yana tsundama kansa sai ya kone ya mutu a ciki so in kun aure matan da ba sa yin ku kuka kawo su gida suka gane sha'awarsu ta sa kuka aure su to za ku ɗauki wulaƙanci sai dai ku yi ta haƙuri ubangiji allah muke roƙo ya kare mu um, menene zai magance mana wannan gaba ta farko da na yi mana bayani akan matsaloli na aure ya za mu magance taurin kan mace a gidanta mace ta isar rafuwa ta ƙi murɗuwa kana da irinta irinta 'yan mata guda kaza in ka bada umarni har tsuguna ake kana da wacce ta haife ta in ka bada umarni har tsuguna ake amma ita ga ta nan yar karama yar tsurut da ita ka auro ta amma ba ta iya bin umarninka ta fi karfinka na farko ku rinka shawara da matanku ku rinka zama a teburin fahimtar juna ku rinka rarrashin matanku wallahi wallahi yan uwana ba ku abina ba shin rantsuwa dole a wannan rayuwar dole dole sai an rarashi mace mace ta fi karfin a ce an yi alfahari za a yi auren kama kariya za a sarrafa ta yadda aka ga dama mace ta fi karfin wannan ko da ka mata akwai inda za ta gana maka azaba wallahi ka sani ko baka sani ba durkusa a wada ba gajiyawa bane na'am tunda ka auro ta ai kai ka san tana da wani abu ne da kake bukata a jikinta shi yasa ka je ka auro ta idan kana neman abu a wajen mutum ai ko dole kai mai ladabi da biyayya ko an ce muku aure bauta ne ka auro yar mutane ka bautar da ita a dole dole dole ne ko ɗanka ne da ka haife shi wallahi wani lokacin sai ka zauna da shi a teburi kana rarrashin sa to yanzu ya za a yi batun kaza ka gwada hankalinsa da tunaninsa in ya ce kaza za a yi ka ce amma ni ina ganin a shawarar ce da kaza aka yi in ka yi kaza zan maka kaza zan maka kaza sai ce to baba ba komai sai a yi amma ɗanka ne ka rufe ido ka ce kaza za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi wallahi wata ran wani zai koma gefe ce kai mun mun gaji da wannan abun wallahi ɗanka ne na san ɗan da ya gaya wa ubansa ya ce wai kai sai kai ta bani umarni ka ce a yi kaza a yi kaza kuma kai ba ka ɗaukar nauyin mu ba ka biya mana kuɗin makaranta abinci ma a gida ba ma samu ba ka mana kaza ba ma kaza kai sai dai kai ta bamu umarni wallahi malam wannan ɗa ne ya gaya wa ubansa haka na'am abinda wannan ɗan yayi ba daidai yayi ba kuskure yayi amma albadi azlam me ya faru dan yana ganin tunda uban baya daukan nauyinsa dan me zai zo yana bashi umarni ya ce yana yin kaza yana yin kaza mun je wa'azi in zaka iya tunawa da kai muka je wa'azi wani kauye wani gari aka yi mana wata tambaya mara daɗi wani mutum ne ya rubuto takarda ya ce akramakallah Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada lada ni mahaifina tunda na tashi baya taimako na ba shi ya biya mun kuɗin makaranta ba ba shi ya ɗauki nauyi na ba har na yi karatu na gama har na samu aiki ya halatta in taimaka masa ka ji wai ya halatta ya taimaka masa na ce amma wannan akwai dan banza yanzu dan babanka bai biya maka kudin makaranta ba dan babanka bai dauki nauyinka ba dan babanka bai taimaka maka ba har za ka bude baki ka tambayi malamin addini kana cewa wai ya halatta ka taimaki babanka to in ba kai dan banza ba mara kirki ba har ma ka iya bude baki ka ce babanka ne kuma ka ce wai ya halatta ka taimaka masa yau in baka taimaki ubanka ba uban ma za ka taimaka duk wanda bai yi sharan masallaci ba zai yi ta kasuwa so anan abin da nake so ku gane wata magana ce na gaya muku cikin magana duk mai gidan da yake so ya taimaki wato ya samu zaman lafiya da 'ya'yansa da iyalinsa to ya rinka dan saki a rinka dan bayarwa wani lokacin haka kaɗan kame da kanka kamar wawa haka ka dan saki kudi ka bayar ka ce gashi nan ah kai ayyo baba ya mana ruwa fa kai ayyo baba wallahi ya mana kaza za su dauka ka ba su kudi kaman baka damu da kudi ba amma wannan yana da tasiri wajen kasabi wajen mallake zukatan su bayarwa duk wanda kake bashi zai maka da baka ga bujimi mai fada ba baka ga rago mai fada ba amma wanda yake bashi abinci idan yazo yana mika mai ƙarya yana masa sai ya taho saboda me gashi mafadaci ne can fa yana dukan mutane amma mai bashi abinci yana kiran sai yazo sai me sai yazo ya ji me zai masa sai ya bashi abin da zai bashi sai ya kama shi kuma ya daure shi sa a yanka shi a cinye shi kuna son matan ku su bi ku su muku da'a cikin magance matsalar taurin kan mata maza ku rinka sakin hannu kada mutum ya zama stingy marowaci baka bayarwa kullun kudinka akwai wanda fa in kudi zai irga sai ce ke ku ke da can zai irga kudi zai irga da da Allah can sai kama haka yana irga yana irga da yaji ana assalamu alaikum sai wa alaikum assalam wa alaikum assalam ba zai iya irga kudin sa a gaban matarsa ba saboda kar ma ta ga yana da kudi ta ce tana da bukatar kaza irin wannan rayuwar haka zamu yi ta da iyalan mu a'a idan sun buƙaci abin taimako ka taimaka musu idan sun buƙaci wani abu na kunci na rayuwa sun buƙaci a taimaka musu a yalwata musu manzo Allah ce ni ne mafi alkhairi ga iyali so cikin magance wannan dan matan da kake sake mata to insha Allah ka dan samu saukin sha'ananta ko rashin mutunci za ta mace to amma dai wallahi inna ce baya bani na masa ƙarya baya bani ci na masa ƙarya baya bani sha na masa ƙarya ni dai kawai dai kaza kaza to wataƙila batan nan da kake sai ya dawo da ita ta yi normal ta ci gaba da yi maka biyayya amma ga ruwa ga fada ba a bayarwa ga cin mutunci a a ina fata ana fahimta sannan daga cikin abin da zai magance fandara da tauyewar mata shine a ka daina yin abin da matarka za ta yi maka reni din idan ka san ka sa ta wani abu za ta ce ba za ta yi ba to kar ma ka sa ta abu wato anan yadda za ku gane abin da nake nufi shine ka yi ƙoƙari ka gyara ta ta dawo tana bin umarnin ka din in ka faɗa a yi a take shi ya fi alheri da ka yi ta ba ta umarnin ta ƙi ta bi umarnin naka barin da ba ku misalin da za ku gane duk yaron da ka san tsagera ne ba shi da kunya baya ganin girmanka kar ka je cikin yara 'yan uwansa ka je ka ce kai tashi daga nan ba na ce ma kaza ba tunda zai iya bude baki ya ce ba zan tashi ba kai din banza to maganin kar a yi kar a fara a'a wannan yaron mara kunya ne in kai mai magana zai zage ka to kar ma kai mai magana a'a wannan yaron yana da taurin kai baya da kirki to kar ma ka kula shi sannan ita kuma mace ta daina yin abin da zai sa mijinta ya fushi da ita ko kuma ya nuna damuwarsa da ita har ma ya kai ga ya raba ta da aurenta ko i zage ta ko i wulakanta ta kai ta kai ga yanzu akwai mazajen da bugun matan suke saboda ta zama mai taurin kai sai ya bata kashi wannan ba daidai bane ba mata ya kamata zama masu ladabi da biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sha'at manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cewa idan mace ta sallaci sallolinta guda biyar kuma ta yi azuminta kwaya ashirin da tara ko talatin kuma ta kiyaye farjinta ba ta yi zina ba wa ata'at ba'alaha ta yi wa mijinta da'a dakhalat min ayi abwabil jannati sha'at Allah zai ba ta zabi yace duk kofar aljannar da ta ga dama kurum duk kofar aljannar ta ga dama kurin ta je ta shiga saboda ta riga ta yi wannan ashe wannan albishiri ne ga iyayenmu mata ku daina yi wa mazajen ku taurin kai manzo Allah yana faɗa mafi alheri mace khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha asarratka mafi alkhairi a cikin mata ita ce matar da idan ka ganta in ka ganta sai ta faranta mare saboda ta iya kwalliya saboda ta iya ado saboda ta iya murmushi da take faranta wa mijinta idan nazarta ilaiha asarratka wa idan amartaha ata'atka mata kirki ita ce da ka bata umarni sai ta yi maka da'a sai ta yi maka da'a sai ta bika wa idan ghibta anha hafizatka an nafsiha wa malika idan kuma baka nan to za ta kare ka akan kanka ma'ana ta kare mutuncinta ba ta bari wani ya zo ya alaka da ita da dukiyarka ba za ta bari wani ya ce dukiyarka ba ba irin matan nan bane da idan mijinsu ya yi tafiya sai su ƙara samun wani mijin da ba ka kula ya kai mai yawan tafiye-tafiye ka kula ya kai wanda ka bar matarka ka daɗe ba ka dawo ba mata a wannan zamani sukan samu wasu mazajen ba suna biya musu bukatunsu na aure baka sani ba a zo a tara maka ƴaƴan da ba naka ba ka ci gaba da yi musu hidima kana ɗaukar nauyinsu ka zo ka shiga uku yaron zamani yaro ne mai wahalar sha'ani kwarai da gaske musamman idan ba naka ba ne to a gidanka za ka iya tarbiyyar ɗan da ba naka ba wallahi idan matarka mazinaciya ce shi sa muke gaya muku in za ku yi aure ku auri matan da suke da sanity suke da tsafta ku auri matan da kuna da garantin ba sa neman maza iyayensu sun kare su da tarbiyya duk wanda ya je ya auro mace mai yawo to ba za fa ta daina yawon nan ba za ta ci gaba da yawo ko tana gidanka duk wanda ya je ya auro mace da ta saba da maza ta saba da zinace zinace to ya tabbatar wa kansa cewa billahi azim ko ya kawo ta gidan nan in dai ba wani taimakon Allah ba sai ta ci gaba da mu'amala da mazan nan ba shi ne yanzu za ka zo ka ga abubuwan ba su da daɗi mijin yana tuhumar matar matar tana tuhumar miji wani ya buɗe wayar matarsa ya ga labarai marasa daɗi ya ga irin chatin ya ga irin tattaunawa da matarsa take yi da wasu maza ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka ya zubar da hawaye ya ce na yi baƙin ciki na shiga damuwa da ɓacin rai yau na ga matata tana faɗawa wani wanda ba mijinta ba wasu kalmomin da tun da na aure ta ba ta taɓa gaya mun ba ba ta son ka ne shi sa tun da na gaya maka ko kuma kana da sakaci ba ka biya mata bukatunta mace fa tana iya canja miji fa tana karkashin zaman auren ba ta fita ta kashe aure ba amma wallahi ta canja gaba ta yin ka za ta je ta alaka da wani wani ya kama matarsa tana alaka da wani namijin daban ba shi ba wani ya kama matarsa a waya ya ga inda aka kira ta aka ce yaushe za ki fito ta ce karfe kaza to mu haɗu a gida kaza ta ce eh zan masa ƙarya zan ce na tafi makaranta amma ba makaranta zan tafi ba zan zo wajenka akwai wanda ya tafiya billahi azim wani kwarto ya mai da gidansa gidan kwana ka kama hanya ka yi tafiya ka bar matarka amma wani ya zo yana kwana a gidan matarka matsiyaci baya zuwa sai bayan ɗayan dare ya mata waya tun da ka bata babbar waya ba wanda yake ganewa ba kowa kawai za ta zo ta ja sakata ta bude ta shigar da shi directly ɗakinta a kan gadon kai kwana da ita ana asalatu khairun minan naumi put zai kama hanya ya fita ɗan banza kenan ya gama ta'adi ya tafi sai ya ɗebi satuttuka da shekaru yana wannan barnan baka gane ba ka san wannan malam ana iya mutum ko da matarsa tana wata unguwa ne in yana nan gidan bai kwana a gidan matarsa ba yana wani gidan ranar da duk baya nan wani ne yake zuwa yake kwana da ita ko ba ku gane karatun ba saboda rashin amincin zamani lalacewa da cin amanar mata sai wanda Allah ya kubutar ya tafi mijinta yana da mata biyu uku duk ranar da ya daga ba zai kwana a gidanta ba to tana da wani mijin da zai zo ya kwana da ita ita ba ta kwana ba miji haka ta faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billah ya Allah ka raba mu da auren matan banza ya Allah ka azurta mu da auren mata masu amana shi yasa aka ce ka auri mace mai riƙon amana ba wacce take maciyar amana ba wal iyadu billah Allah kiyaye mu'adh jabal ya ruwaito hadisi hasan daga annabi rahama sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah yana cewa law kuntu amiran basharan a wata riwayar ahadan an yasjuda li basharin ko an yasjuda li ahadin la amartu zawjata ko la amartu almar'ata a wata riwaya an tasjuda li zawjiha walladhi nafsi bi yadihi لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها annabi rahama yake cewa da zan umarci wani mutum ya yi wa wani sujjada saboda girmansa da matsayinsa ya girmama shi da zan yi haka amma annabi bai yi ba dan ba wanda zai yi wani sujjada la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ya ce to da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa mace ba za ta taba ba da hakkin Allah ba mace ba za a rubuta ta ta biya hakkin Allah ba sai in an ga ta biya hakkin miji wannan hadisi ya yi ƙwarai da gaske ba za a rubuta ki cewa kin biya hakkin Allah ba sai har in kin biya hakkin mijinki almani ya inganta wannan hadisin a cikin sayu targhib hadisi na 1938 wannan hadisi bulala ce ga mata matukar mijinki yana zargin ki baki biya masa hakkinsa da bukatarsa to wallahi a wajen Allah ma duk yawan sallan ki duk yawan karatun Qur'anin ki duk yawan ibadan ki kamar baki biya hakkin Allah bane ba wannan hadisi ya kamata mutum ya rubuta shi a kofar ɗakin matarsa wallazi nafsi biyadihi la tu'addi almar'ata haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha ka rubuta ka aji tana ma buri buri sai ka ce ke karanta nan kwarai kuwa da ta maka ba daidai wacce ce duba nan in ba ta iya larabci ba ka fassara mata ya fulfulde mu'addi ta ya fulfulde ta gane in ba ta iya ba ka mata da turanci yar yar boko ce rubuta mata a kofar ɗakinta wannan hadisi kwarai yana nuna mana wajibcin mata su bi mazajensa mazajensu ga umama bintul harith ta yi wa ‘yarta wasiya lokacin da za ta kai ta gidan miji matan kirki kenan wanda idan za su aurar da ‘ya'yansu sai sun musu wasiya sun musu nasiya take cewa da ‘yarta ke kuni lahu abdan ya kullaki kuni lahu amatan ya kullaki abda ke in kina so ki ci moriyar mijinki ki zamanto kamar wato baiwa a hannun mijinki shi kuma mijinki in kin zama kamar baiwa a hannunsa yana baki umarni kina bi kina masa ladabi da biyayya ya kullake abda shi ma zai zama kamar bawa a hannunki wallahi malam idan mutum ya san matarsa tana masa komai ɗari bisa ɗari wallahi har wanki da guga zai mata Allah saboda tana maka da'a tana binka kuna dariya an ce wanki da guga ko to ni ma ina yi wa matata wanki da guga amma fa ba sun koya nake na wanke na goge ba kuɗi nake biya wa ayi ranar da aka mun ba daidai ba sai in ce kuma ki wanke da kanki ba ashe idan matarka ta maka ladabi da biyayya ta maka daidai ka kyautata mata in ta yi maka mummuna kuma ka ladabtar da ita wannan ba laifi ba ne wannan tana gaya wa yarta ne da za ta kai ta gidan miji ina ma da yau iyayen mata ina ma da yau iyayen mata suna kirke ‘ya'yansu mata in za su kai su gidan miji su yi musu wannan nasiha da ka samu sauki akan amaryarka da ka aura wallahi saboda ta tashi za ta yanka maka tsaya za ta nuna cewa uwarta ta mata nasiha abu na gaba cikin matsaloli da ake samu a gidan aure akwai tsananin mugun kishi kishin guda biyu da kishin namiji in yayi yawa matsala ne da kuma kishin mace in yayi yawa shi ma matsala ne na'am dole ne namiji ya zama mai kishi haka dole ne mace ma ta zama mai kishi kishin akwai wanda ake da bukatar sa a yi shi barin fara bayani akan kishin namiji wanda bai da kyau yanzu akwai namijin da yana da bala'in sa ido abin yayi tsanani ta yanda har yana shiga hakkin matar yana cutar da ita idan kuka tsananta musu ba za ku ji daɗin rayuwa da su ba na yadda ku bi diddigin matan ku wannan muna faɗa a karatu yau ba gobe ba ba jibi ba amma kada ya zama kwaf kwaf kwaf kwaf kwaf yanzu wani ya bugo waya ne a gidansa baya yana bugowa sai ya ji muryar wani a gidan yana da kyau ya bincika da uslubi mai kyau kawai sai ce wani banza na ji a gidan nan muryarwa nake ji a gidan nan kenan maza kike kawo min gida ko wallahi ba zan yadda ba kaga wannan ba daidai bane kishinka yayi yawa sai ka tambaya ka ce da Allah kun yi bako ne a nan gidan za ta ce eh sai ka ce waye to a lokacin in ta baka amsa ne sai kai fada ko kuma kai shiru in ta ce maka abokinta ne na makaranta ya kawo mata ziyara to nan ka cije wayar ma ita kanta wayar ka gutsure ta ka nuna bacin ranka don mai abokinta na makaranta zai kawo mata ziyara in ta ce a'a yayana ne ya kawo min kayan abinci ya ga ka daɗe baka dawo ba sai ka ce a Allah masa albarka ki ce zo mu gaisa ba ni shi mu gaisa a haka za ka yi ko to kenan wannan muryar ta namiji abun so ne wataƙila babanta ne ya zo gaishe ta a'a babana ne ya zo wucewa unguwa ya ce tunda baka nan bari ya zo ya gaishe ni amma ya bani dubu biyar a Allah masa albarka to ki ce ina gaishe shi amma ka yi zagi ka ce wani banza ne ya zo wannan ba daidai ba ne wani wutar lantarkin gidansa ne ya lalace bari ka ji kishi wutar lantarki na gidansa ne ya lalace baya nan za a kira mai gyara sai ya ce to saura kuma ki je ki kira mun namiji ya zo ya gyara ta ce to alhaji in ban kira namiji ba akwai mata ne masu gyaran wutar lantarki yanzu wannan kaga kishinsa ya yi yawa waye zai yi maka gyaran wutar lantarki mace ce za ta yi maka dole namiji za a kira to yanzu dai ni wallahi ban yadda a shigo min da wani namiji ba to wutar lantarki ya lalace a gida kuma ka kafa doka ka ce kai baka yadda wani namiji ya shiga gidanka ba yanzu wannan kishin akwai hankali a cikinsa ba hankali abinda za ka yi sai ka ce ki saka hijabi ki shiga ɗaki ki rufe ki kira ƙaninki ki ce ya zo ya sa ido a duba a yi mana gyara halal ne don wani ya shiga gidanka ya maka gyaran wuta ko ya maka gyaran ruwa amma matarka ta sa hijabi ta lulluɓe jikin jikinta idan kai mai kishin ne mai tsanani sai ka ce mata ta fita ta tafi gidan iyayenta in an gama gyaran ta dawo a nemi wani kaninka ko wani kaninta ko wani namiji ko ba haka bane ba ya zo a yi wannan so ba a son namiji ya zama mai bin diddigi wani ya zo ya ji yaya aka yi ya ɗauki wayarsa duk ya duba wayar matarsa duk inda ya ga lambar namiji sai ya ɗauka ya kira halo halo halo kai waye ne me alaƙa ku da wannan motar haba a karan kalla yayyawa ka ce mata karki yadda ke alaƙa da wanda ban sani ba da wanda ban amince ba bayan yan uwanki na jini da ba za su aure ki ba duk wani namiji ko da dangina ne in za ki alaƙa da shi dole sai na sani ba laifi don ka yi scrolling ka bi wayarta ka ga lambobin da baka yadda da su ba kai bincike amma dukka kwafe lambar namiji a wayar matarka kana nan kana bi kana zaginta kana bi kana zaginta wannan ba daidai ba ne wataƙila akwai kanin mahaifiyarta yanzu kanin mahaifiyarta ba zai yi alaƙa da ita ba wataƙila akwai babbanta yayan babanta ba zai alaƙa ba za su gaisa ba wataƙila akwai yayanta yana karatu a wata ƙasa wataƙila akwai waye ɗinta yana kaza wataƙila akwai kenan dole ne ku bayar da shukran dole ne ku bayar da dama ko yaya take matan ku su ma suna da ɗan yanci amma ku sa ido akan su kulurarsu su wani lokacin idan kishin mutum yayi yawa to yakan kashe aure wani mutum bari mu dana buga muku misali za ku gani wani mutum ne baya nan yana wata ƙasa ya kira matarsa ya ce shi in dai zai yi waya da matarsa sai dai su bidiyo call ka gane shi yana bidiyo call ita ma bidiyo call yaya aka yi ya aka yi sai wata rana ya kira ta a waya suna waya suna bidiyo call tana duba tana tana yi tana yi sai can sai ta hasko wani kwali irin kwalin taliya indomi din nan ce sai ce a a a waye baki taliya indomi ni na baki kudi kenan wani ne ya kawo miki ko to wallahi ba zan yadda ba ta ce haba dan Allah wani wannan wace irin tuhuma ce da rashin yadda yanzu uwarta ba za ta aiko mata taliya indomi ba babanta ba zai iya aiko mata taliya indomi ba makocinka watakila ya ga kayi tafiya ya taimaka iyalinka ba zai ba shikenan kawai kai sai ka munanta zato ko da ka ji matarka tana waya ka ji muryar namiji sai ka ce ai iskanci take yi da shi wannan ba daidai ba ne wataƙila ta kira wani malamin addini ne tana mai fatawa ya halatta ta kira malami ta yi mai fatawa ta tambaye shi wato tsananin zargi bayi da kyau a aure kuma ba za ka taɓa jin zaɗin zama da mace ba kana da tsananin zargi amma fa ku sa ido akan matanku wannan na sha faɗa ina maimaita a sa ido banda mugun zargi abinda baka gani ba abinda baka gani ba karka yi aiki da shi abinda baka yadda da shi ba ka yi magana ka ce baka yadda da shi ba karka yi hukunci sai ka tabbatar da gaskiyar al'amari haka su ma mata akwai masu tsananin kishi kun gana gama muku da na maza ko to akwai mata masu shegen kishi masu wahalar sha'ani idan Allah ya so jarrabar kamala idan Allah ya so ya jarrabe ka sai ya haɗa ka da mace mai mugun kishi kishi na kawo ganyenka wani mutum yana ba da labari yana cewa ni babban abin da ke damuna da matata ya ce wai abadan inda na zo gida zan yi waya inda ya ɗaga waya zai kira to tana makale a jikinsa sai ta ce sa hansuri sa hansuri sa hansuri mu ji da wace ce wace ce wace ce la ilaha illallah ba ki da hakki wallahi kuma kin rena mijin nan wata kuma zuwa take in dai mijinta yana waya sai ta zo ta makale a haka wai sai ta ji me ake faɗa ba laifi kai ba in ka dan mangare ta kace ko ma gefe baka saba wa Allah ba saboda sa idan yayi yawa wai me wai ita ba ta so yi mu wai waya da wata saboda kishi wani ya kira ƴaƴansa mata yana waya da ƴaƴansa mata ƴaƴansa ne mata yake waya da su sai matarsa sai ta ji sai ta ji muryar mace daga nesa fa tana tawowa daga jin yana muryar mace suna magana suna dariya kawai sai ta ce wace yar iskar kuma aka kira ka ji ka garshin hankali ko kina da hankali kuwa kina da nutsuwa kenan wata rana uwarsa ma zai kira yana waya ki ce wace yar iskar ya kira sai ce ya yana na kira ya ta ce wance kaga anan an mai da kai kamar kana kotu kenan matarka ta mai da kai kamar kana kotu tana maka silly questions tambayoyi na renin hankali ka kira yarka mace wai sai ka yi bayanin wai wace ce ka san matan nan mai ta ce to sai yanzu za a yi waya da ita ita din sai yanzu za ka kira ta ita ba ta san hakki ba ne ni ba zan yarda da wannan ba ya ce yanzu yata ba zan yi waya da yata ba don ina ɗakin ki sai kin bani dama ke ɗin banza ke ɗin wafi shi kenan sai faɗa ya kaure kai ɗin kaza ni kika yi wa kaza ɗai kutub kutub ɗai subhanallah wal iyadu billah idan kishin mace yayi yawa akwai damuwa so mata ina gaya muku ku tsaya a inda Allah ya tsayar da ku ku daina wucewa 18 din mazajen ku yanzu akwai matar da duk ranar da mijinta ya kwanta bacci in ka ga mace tana yawan son karban wayarka to ka sa ido da ita wata ran kai baccin zomo zaka ga ikon Allah idan mijin ya kwanta daman sai ta dauka sai ta boyoyin tana dubawa tana dubawa tana da wayarta duk lambar da ta gani ba ta yadda da ita ba sai ta yi sebin lamba ta yi sandin sai ta goge in an yi maka message sai ta buɗe message ɗin ta karanta sai ta goge ba za ka taɓa ganewa ba amma message ta karance ta goge ko kuma in wanda take so ta kama ka ne sai ta yi sandin message ɗin wayarta sai ta goge a wayarka don in ka zo karka gane wannan message ɗin ba kai ka buɗe ba wannan ba daidai ba ne kun shiga abin da bai shafe ku ba ya iyaye ya ku iyaye na mata wata kuma idan mijin ya shiga ban daki ne sai ya shiga ban daki take masa ta'adi in ka shiga ban daki to ta san minti nawa kake kana wanka za ta bude wayarka gaba daya alat ɗinka na kuɗi sai ta gane gaba ɗaya sakonin da aka turo man karanta sai ta gane kuma duk message ɗin da take so ta karanta wallahi sai ta karanta sai ta goge shi yasa wata rana wani ya kuskure irin masu rikon wayan nan ne baya so matarsa ta ga wayarsa ya shiga ban ɗaki har ya saba sabulu ya wanke jikinsa sabulu yana kace kace sai ya tuno wayarsa ya bata a buɗe a gida ya bata matar ta ɗauka ai kawai sai ya buɗe ban ɗaki a haka ya fito ya ce wani waya ta ta ce yau mai gida ko ko kun babba ka wanke ba ban waya ta ban waya ta da ya samu ya damƙi wayarsa a hannu sai koma ya ci gaba da watsa ruwan wanka saboda me shi ma ya san me ya kulla a cikin wayar shi ma ya san in aka ga wani abu a cikin wayar na gidansa babu zaman lafiya a ciki to gaskiya duk waɗannan abubuwa kuna takurawa mazanku ne kuna yi musu abin da shari'a ba ta ba ku dama ku yi musu ba akwai matan da suke zuwa su kuma duk inda ta ga lambar mace to sai ta kwafe ta dan me wai za ka yi waya da mace wai su fa mata a wajensu kai fa baka isa ba wallahi malam ko malamin addini sai kai da gaske akwai malamin da wata matarsa ta sa shi a gaba ce wai ya ne ne kaza ce kin ga ni fa ba dan iska bane malami ne mai qur'ani mai komai mu'azi amma ya zai tunda mace ne ce kin ga ni fa ba dan iska bane duk wayar da ke gani a nan gurin dalibai na ne suna mun fatawa ko kuma suna neman taimako ko wasu aure zan nema musu wata ta ga hoton mata a wayar malamin mijinta ya ce ni ba ina neman mata ba ne ɗalibaina ne suke turo mun hotonsu in nema musu mazaje cikin ɗalibaina maza karki zarge ni ni ba zan yanzu da wannan ba wallahi tallahi wata ran ma ai za ka ce kai za ka aure ta to hajiya idan ya ce zai aura ɗin laifi ya yi kaddara ya rikide ya ce aura zai yi ya saba wa Allah wai mata wa ya gaya muku kuna da kuna da mulkin kuna da igiyar da za ku ɗaure miji ku hana shi ya ƙara aure wa ya muku a wani hadisi a wani aya ra'ayi ne ganin dama ne in ya ga dama ya ƙara in ya ga dama ya ta zama da keke ke kaɗai daga kisai ce kamar matan fasu ba shi kenan ba amma idan mutum yana da ra'ayin zai ƙara fankihau ma taba lakum minan nisa'i masna qur'ani yace ku aura abin da ya muku dadi abin da kuke so abin da kuke ra'ayi na aure ku aure mata biyu in kun ga dama wa thulatha ku yi guda uku wa ruba' in kun ga dama ku yi hudu ka zube su tireloli guda hudu duk wanda ya zuba tirela guda hudu ai ya samu kayan aiki ai ai bai da matsala ya samu jari na ce mata tirela ce saboda duk wanda ya rike mace hudu to ka gwatanta da wanda ya wanda ya iya rike tirela hudu fama namiji kenan jarumi tsayayye shine ana ba da labari wata rana mai mata hudu da mai mata uku da mai mata biyu da mai mata ɗaya da gwauro waɗannan mutane biyar suka haɗu a gindin bishiya ana hira ana tattaunawa yaya aka yi aka yi aka zo labarin aure aka zo irin faɗan hidimar aure da kashe kuɗi da ake yi sai mai mata hudu ya ɗauki magana ya ce haba sai ni ne ni ne mai jan kaya hudu sai ni ne in ciyar da wance in ciyar da wance in ciyar da wance in dauki nauyin wance gida hudu aka ce an gaishe ka kayi kokari yan kallo suka yi tafi tap tap tap tap tap ya gama nasa sai mai mata uku sai ya yunkura sai ni wane mai guda uku ni ne mai kaza ni ne mai kaza ni ne mai kaza aka ce kai ma ka burge tap tap tap tap tap tap mai mata biyu shi ma sai ya ga cewa bai kamata a bashi a baya ba shi ma sai ya tashi ya dan yunkura ya ce sai ni wani mai guda biyu in wacce tana al'ada ina can in wacce ta yi mun fushi in komo nan mai mulki kamar gwamna in karkata nan in karkata nan in karkata nan in karkata nan aka ce tap tap tap tap tap a'a sai mutumin ka mai mata daya ya yunkura ya nade babbar rigarsa zai tashi sai gwauro ya kama rigarsa ya ce zauna karka yadda ka tashi gauro ya ce zauna ya ce sake min rigata ya ce ka zauna wallahi kana tashi kana yin kirari ni ma sai na yi ya ce mai mata ɗaya har yana da wata magana kai da ni da kai mai mata ɗaya aminin gauro in tana haila kana haila in ta yi tafiya ka yi tafiya in ba ta da lafiya dole zazzabi ya kama ka a dolen dole ga bakin wulakanci da za ka rinka haduwa da shi da murguna baki saboda ita ne yace yace kana miƙewa ni ma zan miƙe dan kuwa me ba ni da bambanci da kai mai mata ɗaya yayi yayi yayi goro ya rike riga hana shi tashi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana mai wasu mata ɗaya ku yi haƙuri mun rufe da ku saboda shi wannan angon matarsa ɗaya ya ƙara ɗaya shi yasa na rufe da wannan kisa din Allah ya sanya wa malam Isa albarka Allah ya sa albarka da zaman lafiya a wannan aure Allah ubangiji kuma ya sa sauran na baya su ma su koyi da shi kuma muna fatan Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya Allah ya ba su zuri'a ta gari Allah ya sa wata shekara ya daɗa gayyata mu ya ƙara ta nawa ta uku amma wannan magana ku goge ta karku aika wa amaryan nan dan Allah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zan kira dan uwa malam yusuf al-kutubi yazo ya gabatar da taliki da dan uwa malam umar su zo su yi mana taliki insha Allah da sauran malamai idan suna nan naga akwai baki da suka zo daga doso sai mu rufe insha Allah malam bismillah kai ne dan gari kai kamata ka zo ka gabatar da su أنت تعال شيخ يوسف كتبي تعال زو كي كربا ما لسي كذو قبا تدسو إن وانا يقما سيك